نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata shidda ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da biyu ga wata na takwas dubu biyu da ishirin da uku allah mana mafaka yau sha Allah za mu yi darasi na ɗari da ishirin da bakwai cikin littafin bulugul mara na harbin hajji asqalani darasi na 127 za mu yi insha Allah muna cikin kitab i'tiq a darasinmu na ƙarshe muna mun tsaya hadisin samura wanda yake ba da labari cewa duk wanda ya mallaki wanda suke da zumunta da shi dan uwa kai tsaye wannan ya zama da yanzu ba buƙatar ma ce ya yanta da shi kullum ya zama da kana sayen shi ya zama da سيدة متاشي وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مماليك أن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة ثم أقرأ بينهم فأعتق اثنين وأراق أربعة وقال له قولا شديدا rawa musulun imran bin hussein daya cikin sahabai ke ba da labarin cewa wani mutum ya yantar da bayi shida ya ce iyayen shi kuma na mutumin amma da ya ce mutum ya gaza mutum ya bar duniya shi ya yantar da su gaba daya lam yakun lahu malun ghayru ba shi da wata dukiya an ba wa'annan bayi ba guda shida fad'a bihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jazaa'ahum thalatha nabi sa kirawo su ya raba su gida aka kasa su gida uku sun ma'akara a bayanan inda su shida ne kuma duk mai gida ya ba su yanci yancin da bai dace ba su ba to don ganin adalci ka ce an ware wani wani ya gamu shi da ba daidai ba an mai zaɓinta sai annabi ya raba su gida uku sai fa a ƙara a bayanan aka yi ƙura'a wanda suka ɗauko yanci a yantar da su haka aka yi ba a taƙaita ne wa a rata arba su shida ne a raba gida uku uku gida biyu bibi gida kuka shi take nan ko shine sai wanda sunansu yahudu a yanci aka ba su yanci ba a raka arba'a aka bautar da sauran hudu kuma a nan sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu qawlan shadida kwada da bayan magana mai zahi ya nuna kwarai kamar cewa la ba zan masallama ba zan masallama ba zai kai ma haka mai sallah gaba daya na menene kamar cewa abu ta kamar sananne ne wanda yake da dukiya bai halitta ka yi wasiya sama da sulusi wanda ko da wajen mutuwa da ai dama mutum wajen mutuwa ne da ba da kenan mutum kamar zaman wasiya ce kuma koya ma wasu keta don kasu gado ce ya raba dukiyar gaba daya ta manzara ya mai faɗa ƙwarai kuma ya roki dama ƙa'idar wasiya idan mutum ya yi wasiya ta dukiyar shi bai iya wasiya sama da ɗaya cikin sulusun dukiyarka duk wasiyar da za ka yan kauce yan ciyar ciyar cikin ɗaya cikin uku na dukiya ta wannan haƙƙin magada suna da dama su ce ba su yarda ba ko su yarda amma kai a nan sarka sun ke cewa allah subhanahu wata'ala ya ba mutum kyauta ta baiwa kyauta a dukiyarka a wajen mutuwa kana dama hasulusi amma idan mutu sulusi da abinda baka yi ba a da to yanzu ba a yi mashi a cikin sama da sulusun dukiyar ka sulusi kai kake dama ka yi ka kasa shi ko ka raba a wajen mutuwa ko ba mutuwa in wuce sulusi to kuma ba naka bane ba na magada ne ko kayi ana iya turewa wannan shine magana da ta sa na nan sallallahu alaihi wasallam ya raba gida uku ya ɗauki kashi biyu ya bautar da su sai ya ce wani da ruwa imam muslim ya rubuto ta wa an safina ta radiyallahu anhu qal كنت مملوكا لأم سلمة فقالت آتئك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت أم سلمة kamar da shi safina ke bada labarin asali bawanta ne kuma ta 'yantar da shi a kan sharaɗin za ta 'yantar da shi amma zai wa manzan Allah hidima matuƙa rayuwar shi kuma ɗani amma zai manzan Allah hidima nan mai alhamdulillah hajjar kawo magana saboda kenan halittin a 'yantar da bawa da wani sharaɗin zai aiki kaza magana kenan kuma manzana sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan abin da suka yi da ummu salama an san da masafina ya daga cikin hadamai annabi sallallahu alaihi wasallam da dai ya da tarihi kwarai mai abin dariya kenan wannan shine asalin ka ruwayar ta ummu salama ta yantar da shi sharadin zai hidima ga manzana sallallahu alaihi wasallama kuma haka annabi tabbatar da abu sai wa ana aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه في حديث طويل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وليجي iya ga wanda ya yantar da bawa mun karanta hadisin wuri da dama cewa asalin hadisin Aisha radhiyallahu anha da ita da Barira kan mas'ala da suka nema su sun dora mata fansa za ta biya ta ba ta ma'aisha shawara akan cewa ga abin da masu gidan da suka dora mata na kudi a shekara kaza za ta zama iya aisha ta kama mata ta ce to ita in sun amince za ta ta samu su kudin kai tsaye da basu ba da shekaru kaza ba amma in sun amince su suka ce a sun amince amma in suka yantar da ita walicin barira nasu na alwala walici na ba irin wancan walici ba na naka ne wanka kananka kuma walici na arminan alwala da ke ne a nan a wani mas'ala ce wadda bawa da aka yantar da shi ka zama waliyin shi wani alwala ake wannan ita tana zamantowa gado ne kai tsaye idan ya mutu wannan bawa ba shi da ɗa mana ba shi da maka da aka san bayi da yawa an kasa gari musamman da kina taso musamman ma ina dangin su wasu ba suna ran kasu kusan ma ina ne da musu kiran ba su da kowa sai wani mai gida nasu to idan ya yantar da su aka yi katar ba samu magada ba a lokacin mutuwa su yayi to wannan wanda ya yantar da su shi ne zai ci gadon su duk wani abin da wali zai yi shi ke ɗauka shi amma kuma shi kuma bai da haƙƙin gadon mai gidan shi ba shi mai rauna alwala bawa bai ko da ya samu yanci bai gado da gidan shi amma shi ne zai sai ke gado to wannan alwalakin ta ake niyya anan to kenan annabi ya kayyade duk wanda ya yantar da barin ka'ida ce doka ce a musulunci wanda su suka so su canza shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha ki saya kyale su ki saya suka tsaya sai aka kare ciniki magana sai hamun bari ya hudu ba akan cewa mutane me yasa mutane suke kawo sharadin da bai cikin littafin Allah ko shar'i ɗari kai in dai bai tsintar Allah banza ne na bai ce da doka ta tabbata alwaladu min ataka wali ce na wanda ya yantar da bawa ne kenan aka tabbatar ma Aisha walishin barira wannan shine a salon kai ce ma cikin hadisi mai tsawo mai tsawo وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب abinda yake wannan ruwaya cewa ibn umar ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alwala ita wannan walici akai magana luhumatun ka luhumatun nasab da kasan dangantaka ta kamata tsoka ce guda da irin tsoka da take sa ta dangantaka ta jini kamar yadda jini kai da wani jininku guda wani alaƙa ita ma dangantaka ta alwala ɗaya take da dangantaka ta jini ta nasaba me ganin nasaba na ake cewa wani abu ne wanda yake don tabbatar da gado tsakaninku wa ƙane ƙanan uba wa uba wanda ku takarde wanda an san diyan da za ku bata da ƙanan babanka da wanka da ƙananka ɗan wanka ne kun baka ce an je gidansu wani in sayi dangantaka ta famikin wani neman zaunan gidansu wani baka iya cewa kuma kasu daga yau wani ba ɗan gidanmu ba ne ba baka damu wannan abin kenan kurin allah ya riga ya gama ta wanda yanda take irin ta dangantaka ita ma haka take wannan shine maganar alaƙa ta dangantaka ta alwala irin dangantaka kenan lawa ba ba sai ka ce daga yau dangantaka za ta wajen wani na sai da maka haka baka ce walici na da nake na wani na sai da maka wani walicin ni ne kai na kana walici ba haka kuma ba ba da gidan kana san shi ai tun da kai muna da alaƙa da kyakkyawa da ni ne waliyin wani amma yanzu kai ne na bar maka ba a yi ba a saidawa ba ba da tattautata wanda yake wani kurin shine wani ba iya canza alama sai duk da mai magana cewa ka ɗauka wali na arme kaɗai wani alwala da zan abu ne mai zaman kanshi wani abu na dangantaka na yantar muna magana kan ta yantar da bawa shi muke magana ana ta irin wannan yakan yi mutum waliyinka ne amma kuma zama bai gadon ka akan samu haka yakan zama waliyinka ne amma bai gadon ka misali kanan ubanka ne ubanka ne kuma ga ɗanka ko ga kanin ga wanka kaga bai gadan ana ubanka ne shi ma in wani bace kai shi zai bada ka waliyin ka ne amma kun bai gadan ka baka kana da da ko kana da kare kowa an kuke ciki guda shi dan kallo ne tunan in an magana alwala wa take sa garu irin ta mutun yi an taddabawa ita ake ne ana wannan dai bayan ce rawu shafi wa sahawa ibn hibban wal hakim kuma asalin magana akwai cikin cikin bukhari muslim amma lafazin ba haka amma dai magana ce yanzu dai nake ne ya kare maka mas'ala ta magana al'itik yantar da bawa mun ji dai fadala muhimmancin yantar da bawa musulunci yanda yawa bauta tsari ya mata mutunci ya mata zamta galihu kuma da fadala da aka ambata don mutum ya yantar da bawa a yi daidai ana neman a rabu da bauta musulunci bai ka bauta ba ya isko ana bauta a duniya amma bai rike ta ba bai hana gaba dai ba amma ba da hanya ta yantar da bayi da fadala in kai laifi ka fara kaza ƙololuwa a fara da magana bawa ta kwaye magana ta azumi sauransu duk wani hanyoyi ne wanda musulunci ya bada na ba mutane yanci sai babu al-mudabbar wal mukatab wa amul walad al-mudabbar bawa akwai zai ce misali ina da bawa wane kai kana nan bawa na amma ina mutuwa ka zama da shine na dabba in na mutu kai ta min hidima dole na bar duniya kai kuma da ne ba mai bautar da kai shine na dabba al-mukatab bawa da za a dora ma kudi bawan ka ne ka ce ya kawo jika kaza ka yanke mai kudi kayyadaddu wanda in ya kawo ya zama da shi da kenan an dora mashi mukataba an dora mashi abinda zai biya don ya samu yanci wani shi ne a bawa mukataba sai umar walad kana da baiwa ka sa ta ɗaki garkon ciya da ita duk a bayanka su bayi ba su da iyaka na sadaka za ka sa ka za ka duk yawan yawan bayanka ko sun kai nawa kana bukata kana iya sa su ɗaki ka kwanta da su to amma ran da kuka aihu da ita to kuma ta yi ƙarin asida ta magana ke ta zama wani ta samu matsayi a gidanka kuma ɗanta duk ɗan baiwa ne amma ɗa ne kamar sauran ɗiya na ɗiya mata masu ƴanci ɗan baiwa ne amma daidai suke da ɗan da ka aihuwa ta wata maciya shi wannan ta goshe baiwa kuma dalilin shi isa ma goshe yanci dalilin wannan ɗana ka ta yi goshe ta samu yanci da wani bai bautar da ita ba ta aihu amma asali baiwa ce amma tana samun ciki na mai gidanta an ƙare wannan da ya ba goshe yanci zama cikin bayani kan wannan mutane guda uku wanda aka ce ɗaya ne na mutu da wanda aka ɗora ma kuɗi ya biya ya zama ya sami yanci da umar walar da kenan baiwa da aka yi sadakata عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن نبر ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه ابن عامر بن عبد الله ب 800 درهم متفق عليه وفي لفظ البخاري فحتاج وفي رواية المسلم وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه ب 800 درهم فأعطاه وقال اقتل دينك na abin da yau kana gaban da jabir ke bada labari wani mutum cikin ansar a taka gulamun lahu an duba ya wa wani bawon shi irin wannan yanci in na mutu kai dani shi kuma wannan matsalar shi walam yakun lahu mal ghayru baya da wata dukiya sai wannan bawa kadai kuma yace in ya mutu ya zama da kidan gana kaman ka bar dukiya kaman kai sai dukiya kare gaba daya shi kadai mallaka shi kuma bayani a baya kaida ta musulunci ba yi wasiya sama da su baka yi wasiya ga magadinka dan kai ma ba ta yi ba baka yi wasiya sama da ɗaya cikin shi duk wanda yake iya gadon ka da ne kane ne dan ya kyauta maka iya ma isa ne ka ware wani abu cikin duka ce in na mutu abu kaza na wani ne mutuka iya cikin magadan ka ko kawo da ba a shi da kuma irin wannan abun a cikin diya ganin ko hidima ko soyayya ko kiyayya da yake mana cikin diyan ya kyashin ya ci dukiyar shi sai ya ce ai in ya mutu wani abu kaza ya yanka masu rumuraman ya ce na wani ne kun ya ba wani in ya mutu kaza da wani tsoro wannan ko ka hudi ba a yarda da shi matuƙa ba da ranka ba ka bada shi mutum da ranshi komai ne ya bada ba na gaba ana duke ka gaba da gana mai sai ya gaba ya gaba ya gaba gaba da amma na magana ka ce ina mutu da yawa kuma sirrin wannan abu cikin masu hali suka kira wannan abu su ce ya su ware wasu irin suke so ya su ba su wani abu wani ma zai rabu duke dan wani a cikin magadin bai so jiga da shi wani ma iya kasan akwai misali na kasan haka nan mahiya wanda ba su da iya sai wani wa ko kane wani can ko zai wanda dai suka sun da aka suka hausa gadon dariya kalala ba to wani bakin cike wani ta gadon shi duduke ya ce ko ya ce ba wani to kayan garin shi ne ba da tabar amma in ce zai in na mutu don ke ta kawace ta gadon shi in na mutu kaza kaza kaza na wani ne iya mutuwa wani magana babu ta amma in ya riga ya bada tun da ran shi wannan kuma ba inda aka yi to shi wani bawan Allah haka ne ba shi da wata dukiya sai wannan bawa na shi sai labari ya kai wa annasar shi ne labari ya kai annasar salama a kan ga abin da wani ya yi ya raba ya ce wa bawan na shi ɗaya ne bayan ya mutu annabi ya kamo bawa ya talle shi mai yi tari bin wa zai sai shi ina mai sai ga bawa ina mai sai nu'ayn bin abdullahi shi ya sai bawa da dirhami 800 annabi sai da shi to a nan barin me yasa annabi sai da shi shine ka hanyoyin da wasu ke fa'ida tafsirin asaran ruwawi ya sha maka duk da wannan ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo akwai wani lafazin da yake kawo dalilin da yasa annabi sai da shi an cewa fi lafazin da bukhari a lafazin imam bukhari cewa wannan mutumin fahataja fahataj ma'ana ya sai yayi wannan alƙawari kuma shi ma mabukaci ne shi kuma ya ce wannan in ya mutu da ni shi kuma shi ya kashe mabukaci ne wata ruwa kace iya da bashi ma to shi annabi kenan annabi yasa wa kana ala dinin fa ba Usman ta jahan fa atahu annabi ya kawo bawan ya saida shi da dirhami 800 kuma ya bashi yace yaka ta daina yaka biya bashin ka kenan duk ya ce gaba daya bada wannan kenan ba amince dama na kaman wasiya nan ta ina mutum kenan zama wasiya ce inda ta na inda da kai shikenan inda ta na inda da kai adaman lafiya ko kai dan ne ba ne ta ba da ba ka baka guje shi duk abin da mun ga ka ba da ba ne ce maka a ba mu iya ce maka ba da ba ka ba duke ka inda kai mai hankali ne ka dama duke duka ce ka ba ka ba da gaba daya ba mu iya ce a biyar da ba saboda kaza kaza ko a kowane wanda ya a zamani suna haka nan uban yayin wata kyauta sai su gama da uwa a ce abai a daba ya ba da kudin gaba daya har sai kara a zamanin suna haka har sai kara idan zamani da shara zamani a ce kuma ya haka ne a tsarin huskin da ya ce baka dama kai ko kudin ka ne sai a hana ka suna haka nan wasu mata ne wanda za su ce mata ta ma wanda abin shara zamani ce za ta ce kun abin da ya ka kaza ba ta yi da baka sai da abin kaza ba ta kace dai a shari'a mutum inda ran shi ya da dama duk abin da ya mallaka ya sai da ko ya bada amma mutaka mun bayan mutuwa ne wannan ba nashi ko da ya takarda ya cika ya waye ko masu masu kuma saka nan ya su takardu su cika sa sunan iya amma takardu a nusu takardun shi a hannun shi wani yan wani magana cikin masu hali yake gaya mani ai gashi gashi da ya yi takardu ya bada nan ce alhaji ka ba su wuce a mista ba saman su kawo hana ce a shi bai bada ba ka sai yanzu zamani sai kuma an kawo tura mutane suna ga wasu ba amma jiddin ya yi takardu ya yi duk gidajen ya raba ko na ɗaya daga shi amma daga shi a hannun shi da matuƙa ba ta kai ba ba ta ba kai ka mutu to wata kada ban za mata aiki a zama gado a wai ya tsoron ba su kun gosu sai da kusa da kusa bai daba da su sai da amma ya dan ya musu loka ta gado wannan ana yi amma gaskiya magana ba gaskiya ba ce ba su masu iya sun tsoron Allah kuma in ya mutu kullum a gama kullum a raba gado kullum ko da ana samu wanda ya haka nan kin kuma ana ikadawa bai kenan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa ya sai da ibiya bashi mutane wa an amr bin shu'aib an abihi an jaddi an annabi sallallahu alaihi wasallam qal المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله لأحمد وثلاثة وصحة الحج دي رواية تتبتع حديثنا حسن abin da yake lafasin hadisin ma'anar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mukatab wanda bawan da aka dora ma kudi ya biya ya zama da ya sami yanci abdul iya nan a matsayin bawa ma faqi alimi mukadabati dirham misali an rashin misali ne guda ya ba da jika 999 misali sauran jika ɗin tak to wannan ba a ce sauran kaɗa zama ɗa in biyu ta saura dura ne saura iya nan bai zama ɗa ba hirar da ya cika wannan kudin ba ta an ya rabi rabi ya zama ya kama yanci rabi tun da jika miliyan guda shi na ba jika ɗaya tara kenan da a wannan dama lokaci ka zaɓi ma zama kai a matuƙa in sauran birane guda mana ce iya nan matsayin shi na bawa yana iya motsar da shi ya tashi komi matuƙa ba cika bai wannan ruwa ce ta abu dawo kuma da kyakkyawan sinadi duk da imam ahmad ya kawo ruwa da kina sauran wannan guda uku kina waye guda uku maka bayani talata suwaye talata suwaye aka rawar talata baya da nana ne baya da baya kenan banda uku na harko ke banda biyu na harko banda banda uku na harko banda ɗaya na ƙarshe ko a bakwai zai kace a kawo ko a wata rawar salasa can baya mi bayani tun kaddama ke shi da rawar salasa baya uku na harko uku na harko sai uku na harko to to wani to wani biyu to biyu buhari musulun biyu أحمد أحمد بخاري مسلم سنة أكون ويكون يتوالد الأخير نوايا نقرأ شيء ابن ماجه كنا أبو داود ترمزي نسائي can bayan kare maka ya kowa ya baka tasiri ba kenan wannan ruwa da kenan tabbas ta tana da asali kuma hakim ya inganta ruwa sai zai koma ai ba ya fita ba dai da yake kun da ya kare maka bayan can baya kun da kaza kaza ya kare maka bayani kenan sai salata da magani wa Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'i banda Ibn Majah banda Ahmad da abacin cikin zai ba ya maka bayani ba sai ya maka gwara gwara ba sai wa an ummu Salama radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana li ihdakunna muqatab وكان عنده ما يؤدي فلتعتج منه رواه أحمد على أربعة وساعة وتلمس أم سلمة رضي الله عنها تكي بعد الأبار الشيوة أنه صلى الله عليه وسلم يا جاي موسى شيوة iza kana da ida kunna mukatab in daya a cikin ku tana da bawan da ta dora ma kudi ya zama da wa kana indahu ma yu'addi kuma akwai bawan ya mallaki abinda zai bada wannan fansa tashi fal tahtajim min ta sa hijabi tsakanin ta da shi cikin labarin musulma sanan can magana tana da wani bawa wanda bai san rabuwa da irin hisan da yake samu bai san rabuwa da ita ta dora mishi kudi ta ce to wane wannan abin da ka dora maka ka mallaka ita akwai sa arjina masu kwanci ta ce da gaiwa mu kare da gaiwa ba ni ba kai kwanci ya ce ita a wani ban da wasu yanci ta ce a kare kuma yi ta ce ya mallaka ta ce mu kare da gaiwa ba kare gani na sun san bijabi shi kenan shi inda sanin da ya ce babu shi bai san ruwa da take ita kuma ga ce mata kariya mallaka tun ya ce akwai shi abin da mun da shi ta gare shikenan la la la ta tafi an gare sai ta hijabi shikenan to baki bai ta ah wannan shine abin da yake wannan ruwa da kenan idan kenan bawa ya mallaki kudin a wajen shi shikenan kai mai saraba da kenan amma nema da zai shi ne ake ce iya nan bawa matuƙa bai ba da gaba ɗaya ba ko da sauran dirhami guda wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yuda al-mukatab biqadar ma ataka minhu diyat al-hurr wa biqadar ma raqa minhu diyat al-abd a nan mana yuda mana kamar aka ce ba da diya biyan diya ta bawa wadda kaza an kaza mana biyan diya ta mukatab nan mai mutu soka maka bawa ne to aka da mai ja yau da mukatab da kadar ma a takamin diya telefon za a ba da diyan bawan da aka ɗora ma fansa gwalgwadon abin da aka ‘yantar da shi za a ba da diya ta ɗa wabi ƙadar maraka minu diya tal'abu gwalgwadon abin da ya zama na bauta kuma za a ba da diyar bawa ma'anar magana wannan bawa ne an ɗora mai fansa ta misali miliyan guda ba mai gidan shi ya ɗora mai fansa kan guda ka kuma ce ba mun yi bayani matuƙa dirhami guda saura iya nan bawa ko to masalar wajen maganar diya idan aka kashe abin kuma nan ba nan ba ake ya ce idan aka kashe bawa da aka ɗora ma fansa an ɗora misa miliyan guda ya ba da jika ɗari biyar misali kana kenan ya ba da rabi na fansashi sai wani ya kashe shi to yanzu an zo biyan diya an san diya ɗa raƙumi ɗari diya bawa nawa ne hamsin to kenan yanzu wannan gwalgwadon tun da ɓangaren shi guda ɗaya ne ya ba da diya ɗa irin diya ta ɗa za a ba da zai misali kenan rabi ba ba kuma da dari bane ba kenan ya bada kuma hamsin a gani a kuma hamsin da biyu can da mai sawar can da wani bawa gare shi hamsin ko nawa na raba hamsin kenan a bada kuma saba'in da biyar shi ne magana kenan daidai gwalgwadon yancin shi a bada diya ta ɗa gwalgwadon bawa a bada da bawa diya ta bawa kenan ba a ci a bada kuma da shi tunda shi rabin shi ɗaya ne rabin shi bawa ya a bada shi a wannan rabi a bada hamsin a can na a bada shi da ya ba shi kenan rabin kenan ya bada rabin shi da biyar shi ne diya ta al-mukatab ma'ana magana kenan روى أحمد وأبو داود والنسائي وعن عمرو بن حارث أخي جويرية بن المؤمنين رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا إلا بغلته البيداء وسلحه أرضا جعلها ذلك رواه البخاري amur bin haris ke ba labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam matar ka mana mana bai bar wajen mutunci ba bai bar dirhami guda ko dinari ko bawa ko baiwa kai koma wani abu ba abin da ya bari illa wannan alfadara fara wadda sarkin amukawikis sarkin masar ya bada ai shi ba shi wannan farfadara da mariya waɗannan shi ibrahim shi an kame da awa ta islam bai musulunta ba amma ya yi ba da alheri kyauta a mai da anasar salama amma bai musulunta ba wannan ne ya yi wauta na farisa shi kuma wancan na rum duk lokacin da annabi aka musu wakilai lokacin na an kare hudabiya kuma yanzu da awa ta huce magana cikin gida an fara yada da'awar duniya an yanzu an kare da kureshawa an sulhu da su a wani shekarar ta bayan sulhu da biya ne na bakon shi da ake duniya aka aikawa na ruwan aka aikawa kisana aka aikawa muka kisa zai zaɓuta a lokacin nan da shi bai musulunta ba amma ya ba mana kyauta ta wannan alfadara da baiwa to wannan baiwa wannan alfadara ta kaɗai ta saura don ai ta min bayani ba ai sadaka ce ba ta ta baiwa ta zama ya kace ba ita dama ko ma ba take ba ba magana abinta sai ba ka aka ce ai ga ga wannan ko a sanin bata ce matsayin mata bai wace kun bai wa an kwanta da ta ba dama a meda bauta ta kare to kenan wani abin kaɗai bari wani alfadara da makamin shi za a ce na yaki ko aradan ja'alaha sadaka da fadak ta ta wata cikin rabo da aka da wata garka irin da keɓance ta a fada wadda dai an san da yadda ta kawo matsala a salon salon rigima ko rashin gane juna tsakanin fatima da su abbas kai da su ali da su fatima kan masalar wannan gona su sun fahimta a nasarar zama shi ma za a don su magadan shi ita fatima ya ce ita ya bari da tana da rabin dukiya bayan rabin dukiya ake ba saura su abbas yan uwan shi su za a ba su suke su magadan shi wani abin ya sa a nan salon da Allah mai cikawa sai fatima ta nemi a bata gada ba ba ta fahimci da masala ba sannan masala ba annabi hana ya ce mu annaba da mu kawai gada ne mu lalun na lalun mata mata kana talaka su safe su tana magana sauran sa amma ya tabbata da musani na ta nema a bata suka abuga ta mun samu gwan ba sa bai haka annabi ba ba gadan annabawa ita kuma ta fasaka ba na ya kafa matsala da har ta bar duniya cikin wannan tunani na an hana ta haƙƙinta na gadon babanta akan haka ta bar duniya bayan ta duniya ma a riya nema sun ci gaba da nema har ina ka usman ne ko umar da ya hau suna nan suna nema wannan haƙƙin sa gaba basa a kan shi ne da ya ce to abin zai ya ce ku zo annabi ya ce ba gadon shi amma zan bar muku wannan gona wannan garka da abin da yake da tafi da ita shi ke da abin da yake da ita a ci a gida a sadaka yawa ya kuri ta shi yau ne shi amma da ƙashe ba su amma ba zaman gado ya ce zaman abin da annabi ke tafi da ita wannan gona ya tace annabi bari wannan karka da ya bari da wannan kenan shi ake annabi ya saka zama kenan annabi sallama bai tara dukiya ba ba na amma da bari daban na kayan duniya sai ma har da bashi ya mutu da bashi a kan shi wani tabbas ba wani ba kan shi ɗabi'a ce ta annaba duniya bai tsara ba ba shabe ka ta ba hamma bashi na abokin mu'amala bai hude tabbas tana abar shi ciniki da shi lokacin da ya rasu akwai kudin shi da biya shi ba aka biya shi ba na kana bane na mu'amala ya kanta da kai ba hana mu'amala ba ko da da bai hude ne sai da sayarwa ba hana ba ku yi ciniki da shi ka an shi bashi kai ka bashi bashi ba wani matsala a musulunci ko a yanzu ba a hana ba ciniki da kahurai yahuda ko nasa wannan shi ne dai anan abin da ake so ya bayani sai wani bin abbas qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته magana maka wani baya abdullahi bin abbas ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma amatin waladat min sayyidiha fa hurratun ba'da mauti dun baiwar da ta aihu da mai gidanta wannan ya ce bayan mutuwar mai gidan ya ce wa akharajahu ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه wannan hadisi ga abin da ya faɗi dun baiwar da ta aihu daga mai gidanta ya ce bayan mutuwashi turwa ta ibn maja da ya kawo haka hakim ya kawo amma isnadin yana da rauni kin ba a kawo hujja akan wannan mas'ala da isnadin ibn maja wanda kan da adabu zafaf na albani rahimahullah ya kawo asar ko hadisai zuwa ga sahabbai da dama wanda cewa duk da wannan ruwa ya bada da inganci amma aikin sahabbai din daga Umar haka suka tabbatar da baiwa bayan mutuwar mai gidanta inda ya kai ko inda ya kwanta da ta ko bai mutu ba bai dama ya sai da ta a matsayin baiwa ba a wannan haka sabai haka suka hukunta ba wannan zaɓi haka kenan bane ta kenan ko da ruwaya hadisi marfu'i bai tabbata da kauta shi ba to amma aikin sahabbai ijma'in sahabbai ba sa taruwa kan haka inda haka ko na da gini da ba su yarda da haka ba a kan shi lakin aka tsaya kan hukuncin baiwa inda ka kwanta da ita ai shi ake cewa a musulunci abinda ake hujja da shi ƙur'ani da sunna sai a ka ijima'i sai a ka ijima'i ta kwanci wani kiyasi rike ta kuma sun karin kiyasi ta ta ne matsala ne shi a taƙaice dai kenan irin wani shi jima'i an ka ce nasi wani nasi gare ka annabi ya ce idan baiwa ta aibu da mai gidanta bai dama sai da ta ta ce jima'in sahabbai da yan baya kwanan shi kenan ba bubu bukata ya nemi hadisi ingantacce da manzala ce ya tana yin jima'i an kare hujja ce yanzu misali mas'ala ta da ake maganar ruwa idan ya jirkita da najasa asali za ga ruwa ya za a yi najasa ta ɓata ruwa alhali shi ke kashe najasa to amma an yarda idan najasa ta shiga ruwa ya ji dukata da kamar shi ta canza kowar ya zama ruwa ya zama najasa da muka samu dalilin aka maka matsayi babu ruwa ya hadisi ingantacce da aka hujjar shi babu hadisi ingantacce amma kuma haka aka yi tufaki tun daga sabai an baya in je ya canza da najasa kuma ya kare wanda jama'i ne sai mana suka tara gaban hadisi wanda ya zo wuri da yawa amma bai kasa amma kuma an yi jima'a kan abin da ya kawo irin matsalar ce an yarda da abin da yake cikin duk da bai hadisi kuma da gani hadisi amma jima'i ne kuna kare kun da kama hadisi da suka inganta ba eh hadisi ba shi ba yanzu muna magana ijma'i ne akai illa wannan shine abin da ke shigo mu a nan matsala ta wancan ijma'i na akan ruwa in ya canza da najasa gaskiya ce matsalar mu a nan yana mutane suna ba kansu wahala a wajen zubu da ruwa ko bata ruwa ko neman ruwa mai kyau ya su gama hukuncin da ko da menene ruwa ya canza kama ko da da misali sabili ne aka sa dan jan tano ne jan ƙasa ne wani nono wani abu daban ya haɗa ruwa kullum ya ɗan canza ko ɗan ɗan ƙamshin misali irin budo na essence an zuba essence ya fi ba essence cin amma odar kina jin warin kana ji kai ma roba ma zu roba ma bata komi sabon roba inda roba ta sabuwa tana wani wani tana wani wari wani odar in da ka sa ruwa ciki balai jarana ta ka ci iyawar wannan roba sai ga mutum a wancan fatawa ta cewa idan ruwa ya canza tsamu aulonu aure da ake magana ya su ce kurin wannan ruwa bai arwalla bai wanka na janaba wannan matsala ce ake ba mutane wahala wanda gaskiyar magana ba wata madogara a kwara kansu inda ake magana ijma'in magabata suna magana akan najasa shi suke magana in kama ta canza ko ɗanɗano ya canza ko wari ya canza kaga mutum ya masu na abin ya ga duka iya arwala iya iya shi iya shi kam iya shi dan wa iya arwala wa ma iya ka da ya shi dan wani shi kenan kan ruwa kare iya arwala ne haka ko an zuba ruwa ta nan ruwan ta ya da ga shara na sai ruwa ya ja sai zuba da bai arwala to ba haka bane ba dan ya ja da tano ba wani matsala dan wani warin isa iya warin ne wannan ba nisa bace ba inda jasa ce ake magana kun zama gano da haka da misali mutum kan maka da gardama an ka ɗauka kuma maliki da gani akwai maliki a shaka mun misali na mai risala da na mai da mai ziya mai risala abinda ya hukunta kan magana ruwa na arwala idan lamar bin ma kullu tayin yahmil habas in dai ruwa bai kai ba tulu biyu a wajen mai najasa a wajen mai risala in dai ruwa bai kai tulu biyu ba in da samu na banan najasa kadan yin daga ko na ruwa ya lalace amma gidan mai ziya ta yi ko da an rubutu ko da musulun da mutum da ce ko da abin arwalla ne ko da abin wanka kana kallon najasa duk ta wala da ka diba iya nan bai canza ba iya nan matsayin ruwa amma ka tausa da wuta ya wada duk ya wada ya ce iya nan ruwa matuƙa bai canza ba da matsayin shi na ruwa kuma akwai na ciki ya ce za ka yi alwallah ka yi wanka sai an sami wanda ba shi ba shi ya yi amma yana na matsayin shi to kaga anan ya karanta da kenan abin da ya mana idan najasa ce ta canza ruwa shi ake asar wani magana guda biyu shi mai risala ya aiki ta fikin sunu cikin malikawa sunu da cika wani aƙida ta ruwa ɗan bai kai tulubi ba bai ɗaukar najasa duk akwai ruwa amma ruwa haka ce ba zama abin da ya fasar abin wannan magana ta sunun ce suka ɗauka mai sa ɗauka amma magana mai ziya ta ibn qasim ce kuma shine ra'ayin malik shine ra'ayin malik na mai ziya kenan ko aje imam malik in dai ruwa ko an samu da abin da ta fada in dai bai canza ba ka kira malik ya magana canza ruwa da bai bai arwala ko wanka in ya canza ne da najasa ba abu dahir ba don kuna an ji dan abu annabi ke zai ce umarni ake magana wanka na gawa haka ta mako sa sidir ko sidir sabri da da ake da manzo amma gawa a sa sidir a ciki kan mata masu haila dan za ku koyanki da kusa sabili a wa da wannan ana yi kenan asali abin da yake bata ruwa a takaice in ruwa canza sai inda na jasa ne amma in dai an bai suna ruwa ba ce ba ruwan sabili ruwan lemu ruwan koka ruwan matara in dai iya da wadan kurin an ga dan wani abu daban ɗahirin abin ko da zai ji ajiware shi inda abin yana a tsaye ruwa kudin ruwa ne inda bi kusa sun ruwa ba ina ce mashi ruwa kun yana ruwa ne kudin za a arwada kuma a yi wanka na janaba shi sai in na jasa ce wannan shi ne ta canza warin ɗanɗanan ko kamshin na mace ɗanɗanan shi kamar shi ko wari shi wannan jima'i ne ya zama ruwa mai najasa ma na ba a yi shi to kenan ruwaya muna maganar ruwaya wannan hadisin ta bai inganta ba amma jama'an sahabbai akan haka suke in baiwa ga kwanta da baiwa in dai ka mutu shikenan ba mai bautar da ta kai koma da ranka baka dama da sai da ta Umar yayi kware akan haka aikace wa an sa'ad bin hunayf radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أذله الله يوم لا زل إلا زل كيف ذلك Salih bin Hunayf ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'ana mujahidin fi sabilillah duk wanda ya taimaki mai jihadi fi sabilillah ka taimaka mishi da kudin guziri ko kace tahina kula da gidanka manzon Allah ce duk wanda ya kula da gidan mujahidi kamar da shi aka yi ka kula ya tahi ba ya tahi kurin duk abin da ya ce wani gidan shi zaka bashi ko guzuri na can shi taimakon mujahidi fi sabilillah aw ghariman fi usrati ko ka taimaka ma mutumin da bashi ya lullube shi ba abin da iya kuma ga gida babu ce wani a daukan mai wani ma'ana iyalan shi aw mukataban fi raqabati ko ka taimaki wanda aka dora bawan da aka dora ma fansa ka taimake shi akan biyan wannan fansa tashi ta da ta rakata mun aqaba maza maza kaman aqaba ta fako raqaba balaka da mana da jin hankali ka hau aqaba ba mai wahala mai aqaba ce fako raqaba yan sadda bawa kenan mutum ya bawa ka maida shi da kware ba karamin lada bane ba ita wannan abin guda uku wanda ya su wanda ya taimaki mu jihadi fi sabilillah ko mai bashi cikin iyalan shi ko bawa da aka dora ma fansa ya samu yanci duka wannan guda uku in hau duk wanda yayi azallahu Allah yawma la zilla illa zillu Allah zai inu zai samu inuwa a ranar babu wata inuwa yau na inuwa ta Allah zai ta al'arshi wannan shine abinda yake wannan ruwaya kuma karshen babu mu na al-mukatab da monolat sai kitabul jami' zai mun kamo don hanya ta ƙari littafin rubar mana jiri ya ƙari babunan shi kaf yanzu kuma zai ma ɗan abin da ya kusa abin da ya rage baya zai maka ba kitab wanda zai tattaro abu da yawa zai ba mas'ala guda ba zai ɗauka mas'aloli daban-daban zai kasa a cikin wannan wurin mas'aloli masu zaman kansu zai yi su kuma ya yi da riya littafin shi yanzu ya ce ma kitab zargin kitab wanda ya haɗa ababe daban-daban mas'aloli daban-daban ya fara da babul adab alƙashin kitabin zima babi ce babi na ladabi adab na zamantakewa ya ce ana abi horarata radiyallahu anhu ƙada ƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallam haƙƙul musulmi ala musulmi sit إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه wasu sun saka fasahu wa iza atasa fahamidallah fashammitu wa iza marida fa'udhu wa iza ma fattaba'u fattaba'u rawahu muslim a wannan lafazin zamu ga annabi sallallahu ya ambaci cewa haƙƙin musulmi akan musulmi shidda anan su jiro wadanda ba su ba anan da shidda ya ambata daga cikin wannan shidda sai ta idalaki tahu fasallim alai in ka gamu da musulmi haƙi ne game sallama lamar zana ta khairu ma annabata wanda ya yi a cikin an gamu guda biyu wanda ya sallama wa idza da aka fajibu in ya kiraye ka ma'ana ya kiraye ma gayyata a je a sha walima ko ma adaba kun aje gida na gaje ka aje mutu abinci da mun gayyata mun da ba saban Allah in ya ma gayyata ka amsa haƙi ne ka amsa wannan gayyata ta shi ko za san saka san sawo in ya nemi nasiha a wajenka ka mai nasiha na yan akwai wani mas'ala da mutane ke da ita akan samu wani mutum mai wahalar ɗaukar nasiha gaskiya wani lokaci mai nasiha ma ko bai doka ko da wahala ya doka sai ma zai tabi wani ka zaka zami zance kai daidai ne wai yasta wai kuna gaima gaima an gaima ba a ke ce gurin kurin tabbai ka ce gurin ta ce mai daidai ne wai a'a gaya mutum gaskiya ta rage gare shi ko ya aiki ko ya barta amana ce da gaya mai gaskiya mana in dai ne mai nasiha wajenka ko da bai doka gaya mishi ita gaskiya gaskiya ce daga baya ko mu yi aiki da ba zai san ka gaya mishi duk mahiya nan ka ga mutum daga baya na dama kuma kai ka san ki wajibi kaka ce a kun a daidai na kuma sai ce ma daidai ne wani wani gami wa daidai ba kaka ce ma abin da kama na aka ce ra'ayin shi daidai ne kaka ce abin da ba ka bane ba nan kayi wa da rabi dace da haka ba haƙƙi ne ka gami da shi gaskiyar magana wa idza aqat fa'amida Allah fa shamitu in yayi atisha in yace alhamdulillah to haƙƙi ne ka ce mishi yarhamukallah yarhamukallah amma ta fa'amida Allah kin idan bai ba bai da wannan haƙƙi kuma bambancin atisha da sallama tana bambanci ita a sunna sallama an mutum ɗari suka zo ɗaya sallama shi kenan ya ɗauke mu shi ɗaya ya amsa a cikin mun kai nawa ya ɗauke mu amma ita atisha idan mutum ɗaya ana muna cikin mu dubu ya ce atisha ta alhamdulillah annabi ce fa haƙul ala kullu muslimin an shamita annabi ruwa muslim ta za ta abu fahimdallah ta fa haƙul ala kullu man sami'a insha Allah wa nabi ta haƙi duk wanda ya tashi alhamdulillah haƙi ne kan duk wanda ya ji shi ya ce mishi rahmatullah idan ta sha wani bai doge ma wani duk wanda nabi ta haƙi ne ruwa musulmi haƙi ne duk wanda ya ji na ya ce alhamdulillah haƙi ne duk kwata mishi ya rahmatullah wannan haƙi ne daban take sallama ce ɗaya in yi shi kenan amma ta ta sha dole kowa ya maida mishi yanda ya ce wa iza da fa'udu idan kuma ya rashin lahiya ka je ganin shi ka ga lahiyar shi kuma ga fadala ta ganin mara lahiya ruwa ta inganta za a iya ce idan ka je ganin mara lahiya da sahi mala'iku dubu zanen suka maka addu'a har zuwa malaci wata ruwa ya ce kana cikin iya itacen aljanna kamar kana tsaye kana shira kana tira har yanzu zuwa mutum gaje sai an gaje dare har gobe kwarai akwai fadala ta zuwa ganin mara lahiya addu'a mala'iku kuma da samun karabasa ta lada kuma haƙƙi ne ka ji ganin abokin dan uwa bai lahiya wai za ma ta fata ba kuma in ya mutu haƙƙi ne kenan ka bi gawar shi kenan za mai sallah da binne shi wannan ruwa ta musulmi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه مثلا صلى الله عليه وسلم يقول كديبي انظروا إلى من هو أسفل منكم كديبي نا أسدكم wala tanzuru ila man huwa fawqakum kaku dibar saman ba ce ba cikin koma mai na duniya kana ga misali kai ba ka da kudi ko ba ka da kudi ya ka ga wani shi fitowa ma bai a kwance ki a gida ma ki hoto ba daina ma ba ko tun da ke ma bai taba kawo kudi ba shi zuba mana kudi ba ta lafiya shi kurin yake an ba ka lahiyar mai kana kai ka wani ma bai wani tun cikin koma maki cikin asumai ya yi jima shi da asu a tun sun gaba daya wani iya jajen wai iya da rura babu bai takalmi sai ga wani kawai an cire da kawai shi kawai ma babu an cire shi wannan bai ba shi darasi yi kai yana gima da takalmi to shi kawai ma bashi balabale da samun takalmi kawai ma bashi sai kake hawa masa takalmin shi kawai waje ba sai takalmin diyan da kadiba ya kaga wani wanda yake ka wanda kai shi da diyan da kadiba sai kaga kadiba tukul kidan kullum kadiba na kasa da kai san kai ma kana cikin ni'ima ina ga cikin malaman tabiyai na tunan wanda iya cikin daya iya cikin tahiyaheji iya alhamdulillah alhamdulillah cikin malaman hadisi ne wannan cikin malaman hadisi ne malami ne kuma cikin malaman tabi'a ne sai wani ji iya alhamdulillah sai dan kewayo sai isko shi gurba kawawa kun bai ganin kirki bai jin kirki ba ce alhamdulillah bawan Allah la'ini aka yi asko kai baka jin kirki baka gani ومرجي الحمد لله كان الحمد لله تشاء الله الله ما يقول دون أبدا سمنا جربا بيجي كذي بيجي كذي بيجي أوا sai da Allah Allah da ya bashi halishi mai ambatan shi da Allah bai hana shi ba ambatan shi kun da yake mala godiya ba ji ba gani ba kawa amma yana alhamdulillah yace nan ne kenan ku dibi san asa da ku kan ku dibi sama da ku wala tanzuru lam lam nan fa kan kai ban kullun kai sama da kai da kenan kai kamar shaguri ma kenan kaka dibi sama da kai yace yin haka fa huwa ajdaru alla tadru ni madalla wannan shi yayi kusa wanda ya muku kusa ko damar kakare ni'imar Allah da ya maka kullun kana dibi na sama da kai ku godiya sai kamar kai zuba komai gurin amma na kare baka da kai sai kai ma kai wani sai kama Allah godiya kai yanzu kana magana ma ba la baka wani hoto to duka ma mutu ba shi kana kare ba duka ma ya mutu duniya gaba da barta babu wani ba kare babu kana warke babu kana komi shi ne ka ta zaka san da muhimmancin eh magana rayuwa inda saka da zaka ce kabari duk wanda shi kabari wannan unwa ne ne inda zaka ce mishi hoto duniya a bashi ta gwan daya ya kalma daya duk abin da malakar duniya zai bada an ba ku dama na da kaɗa kan kabari ga masu kudi ga masu iko duhun arziki ba wani babu ka ce su zo a ba su damar segon su yi kalma guda ta tauhiji ko ta kasar wata sikiri duk abin sun sauƙin mana yadda za su ibada amma ba dama to kai na baka dama kana yi kana dama ka yi ko nawa ka shi wancan ya ƙari can ta kenan kullum ka diba na ƙasa kaka diba na sama ya yi baka damar godiyar Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne ke na wannan ruwaya ta isa kama cikin adab na wanda abu da gyara ma rayuwar ka ne kaka samu matsala a rayuwa ka samu hutun zuciya shi ne kurin kaka samu matsala a cikin rayuwar ka in dai kuwa kana haka shi Allah za ka samu kyakkyawar rayuwa ya ce wa an nawas bin sam'ana radiyallahu anhu qala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإسلام فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم نواس بن سمعان كبار الأبال سوى ناتم بين من الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم أما تنبيه منين أيكي نقرأي وان الله كيسو كما أغامي أيكي نقرأي da aikin zinihi sai manzan ya ba shi amsa a takaice da mace a jurzice ya ce mace albir abinda ake ce ma albir husnul khul kyakkyawan hali hali mu'amala da kyakkyawar mu'amala mutum mai kyakkyawar mu'amala duk bangaren rayuwa za ka iya kyakkyi daɗin zama bai zalunta ma'ana bai shin haƙin wani iya da haƙuri abu da samu dai an ce da kawai kyakkyawan hali shi ne aliburu sama ta zai ta kamata ake cewa cikin abin da ya sa mutane gidan aljanna babban abu a ciki akwai husan kudu annabi ba ba mutum wani hali mun kyawu ba kama a baka husnul khuluq ya ce wal ism abinda ake kira kuma zinihi ma haka fi sadrik wakare ta da nan duk abinda zai dan so ma'ana abinda iya dan so sama kirji ma'ana magana kai kan kana dardar wajen yi kun ba ka so a gani ba ka so a kana abu kuma dama abu kana ga anya abu kware ne kuwa na kenan ka dama duk mutum ana fesa a yakin maza kun fesa a sani aikin na ɓanna da yake ki da abin da ka san in dai ka ma'ana kai da ban iya makardar baka tabbatar da da ga Allah ce ko menene an yi ba san Allah bane ba kuma da mun bunka so a gani kana koyewa to wannan shine mana alƙaza kenan duk irin wannan su ne ma'ana ake kira da ism ko mu ce zili wannan a takaice kenan abun kwarai ba boyo shi abun banza ake koyewa na ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh